أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa wato nasoshi kenan muna tafiya ne kamar yadda kuka sani da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna bin jerin ayoyi na alqur'ani kenan idan dukan littafan sun kawo ayoyin kenan za mu fara ne da littafin da muke a cikinsa idan kuma wannan ya kawo wannan aya sai wannan kuma sai ya kawo wannan aya za mu bi jerin ayoyin alkur'ani shi yasa muke tafiya da littattafan guda biyu domin ga ka'ida muna iya mu ɗauki littafi guda in mun sauke shi sannan mu sa na biyu amma sai daga ya kamata a haɗa su domin a bi jerin ayoyin alkur'ani domin wani lokacin wannan ya kawo aya ta biyar misali wannan kuma bai kawo aya ta shidda ba sai kawo ta bakwai wannan kuma sai kawo ta tara to sai mu bi jerin ayoyin alkur'ani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya wannan shine darasin mu wato na 80 da ɗaiki nan a cikin wannan tafiyar to za mu tashi ne akan mas'ala ta saba'in da biyar a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab mas'ala ta tamanin da biyar a ƙarƙashin aya ta sha biyu a cikin suratul a'raf kafin mu ci gaba da bayani muna ɗan ƙara waɗansu bayanai waɗanda suke zo muna a wani lokaci waɗanda ta yi mun manta da su ko muna buƙatar mu ɗan faɗi wani abu akan su shine wajen mas'ala ta saba'in da hudu a ƙarshenta ta malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ba mu faɗi wannan ba to da yake muna tafiya ne muna karanta littattafan sai mu karanta mu ce malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala haƙiƙanin ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta 75 a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti a karkashin aya ta 12 a cikin suratul a'raf malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk Allah ya ce mashi dan ma mana aka ya hana ka Allah ta sujuda dan kakkai sujada iz amartuka lokacin da na umurce ka fi hadhihi al-ayati malam yace a cikin wannan aya ishkalun akwai wato rikitarwa akwai inji malamai akwai abubuwan da suna da iskali rikitarwa baina qawlihi mana'aka abinda ya hane ka ma'ala annafiya kuma tare da lalatacce Allah li'anna al-munasiba abinda ya dace fi zahiri a zahiri li qawlihi ga fadar Allah mana'aka wato ya hane ka bi hasbi ma yasbiqu ila dhihni sami' abin da yake gaugawar zuwa ga kwakwalwar mai saurare an gane ko la ma fi nafsil amri an gane ko ba abin da kuma yazo a cikin nassi ba kina abin da yake a hakikance shine la ma fi nafsil amri huwa hafula shine a shafe la fa yaqulu sai ya ce ma mana aka an tasjuda mi ya hane ka kai sujada duna Allah tasjuda bai ce kada kai sujada ba aya ta sha biyu malam ya ce wa ujiba an ba da amsa an haza daga wannan bi ajwibatin da amsoshi min aqrabiha mafi kusa huwa makhtaruhu ibn jarir shine abin da ibn jarir tabari ya zaba fi tafsirihi a cikin tafsirin sa wa huwa shine anna bil kalami hadfan dalla al maqamu alayhi a cikin tafiya akwai mahdhuf abinda an ka shafi hadfan kina akwai shafewa dalla al maqamu alayhi abinda kuma wato siyakin zance magana ta nuna shi karina kenan ta bayyana shi wa alaihi abinda akan wannan magana da ko akan mazhaba ta ibnu jarir tabari mazhaba kenan ta tafsiri ko bayanin da yayi ba mazhaba ta fiqh ba fal ma'ana ma mana'aka min as-sujudi menene ya hane ka kai sujada fa ahwajaka hayyat sanya ka an gane ko ya buƙatar da kai Allah ta sujuda dan kada kai sujada iz amartuka lokacin da umarce ka wa hadha alladhi ikhtarahu ibnu jarir wannan ra'ayi da ibnu jarir ya zaba qala ibnu kathir ibnu kathir yace innahu shi wannan ra'ayi hasanun mai kyau ne qawiyyun mai karfi wa min ajwibatihim malin yace na daga cikin amsar da aka bayar anna cewa la wannan la da anka ce Allah tasjuda silatun in an ce sila na ana rufin kamar ta zo ne don karfafa ma'ana dan in an ce za'id wani lokaci ko sila sai wasu to kai kaji a wai cikin alkur'ani an ce akwai abu da aka ƙara ana ana nufin ta zo ne don karfafa ma'ana ma'ana a larabce ba dole sai an kawo ta ba shine abin da ake nufi wa yadullu lahu qawluhu ta'ala abin da yake nuna wannan fadar Allah subhanahu ta'ala fi surati sad a cikin suratu sad ma mana aka an tasjuda mi ya hane ka kai sujada lima khalaqtu bi yadayya ga abin da na halitta da hannayena wa qad wa'adna malin yace mun yi alƙawali fi ma madha da abin da ya gabata anna cewa mu insha Allah in Allah ya so nubayyinul qawla za mu bayyana bayani bi ziyadati la kamar inda la ake ƙara ta ma'a shawahidihi al-arabiyya tare da shawahid dalilai na larabci fil jam'i bayna qawlihi lokacin da in muka zo za mu zo mu hada tsakanin la uqsimu bi hadha al-balad inda Allah ce la uqsimu bi hadha al-balad wa bayna qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-balad al-amin wannan gari na makka amintacce ne kina ya za a yi a ce na an rantse da garin kuma a ce kuma Allah ba zai rantsuwa ba inda la nafiya ce don a nuna maka la ana iya ƙara ta cikin yaren larabci to malam ya ce yayi alƙawali kuma Allah ya ba malam iko ya kammala wannan littafi kinan yayi bayani kan wannan sai dai cikin littafin sa adwaul bayan wani lokaci ya ce in mun zo za mu yi bayani kan wani abu musamman abin da ya shahi suratul nas da ya ce in ya je zai yi bayani Allah bai nuna ba mallan wannan ba amma da cikin littafin dafa'u ihamil tirab Allah ya ba malam iko ya karasa shi ina fata ana fahimta ta shi yasa wannan ihala ce wadda Allah ya ba malin ikonta to wannan shine abin da malin ya kawo musamman wanda suke cewa ba a ƙara la a cikin abin nan a'a wani lokaci ana iya ƙara ta kuma ana iya rage ta waɗanda suke ganin kamar sun fahimci alkur'ani su ce a'a ai cikin wato alkur'ani bai kaji an ce an shafe wani abu koko a'a an ƙara wani abu a'a nan cikin yaren larabci ake nuna maka asalin shi ba sai an sa shi ba amma dan karfafa ma'ana aka ƙara shi kuma cewa an ƙara din gashi nan misali kaga nan da yace Allah tasjuda can cikin suratul sa yace ma mana aka an tasjuda to in kace ba ƙara ta an kai dan karfa ma'ana ba to cikin su wanne ne a daidai tunda da cikin alqur'ani suke can yace Allah tasjuda nan yace Allah tasjuda can cikin suratul sa yace an tasjuda cikin su haɗa mu da wanne ne daidai misali kuma zaka ga Allah subhanahu wata'ala ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah dan ka ahlul kitabi su sani ko ko dan su sani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alqur'ani kaga nan duk wannan zaka cewa wannan lamun an kawo ta litta'kid kuma ana shafe ta tabbas don saboda in ka zo ka kaddara ta waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mun sanya a cikin ƙasa nan a rawasiya nan aljibal kina an shafe wato mausuf duwatsu waɗanda suke a rawasiya sun kafu a cikin ƙasa sai Allah ce an tami da bihim dan ƙasa ta girgiza da mutane Allah ya sanya duwatsu koko dan katta girgiza da su kenan Allah tami da bihim kama kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce a ƙarshen suratul nisa yubayyinu Allah lakum an tadhillu Allah yana bayyana muku ayoyi dan ku bata a Allah yana bayyana alqur'ani dan a bata kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun kenan Allah tadhillu sai ka kaddara wannan lamun shi yasa ɗaliban ilimi mu daina shiga cikin matsalolin da sun fi karfin sanin mu wani lokaci ba mu san dalilan waɗansu ba mun san namu dalilin amma ba mu san waɗansu ba to nan za a iya faɗawa cikin matsala to wannan shine dai abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan matsala wallahu ta'ala a'lam to idan muka je a mas'ala ta gaba yanzu zamu dawo ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a ƙarƙashin mas'ala ta 314 a aya ta 13 a jerin kinan ayoyin alqur'ani muke bi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala li iblis ya aka Allah ya ce mashi dan fahbit minha ka sabka daga aljanna an gane ko daga sama fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba gare ka kai girman kai a cikin sama ai fis sama'i a cikin sama walaysa lahu bai dace ba ga shaydan wala li gairihi ko wani sa an yi takabbara fil ardi yayi girman kai a ƙasa an gane ko aidan kuma kenan ko a sama ko a ƙasa qulna za mu ce lamma kanatis sama'u lokacin da sama ta kasance maqarral mala'ika wato matabbata ce ta mala'iku ko wurin zaman mala'iku almuti'in masu da'a alladhina la tujadu minhum ma'siya wadanda ba a samun sako gare su haka Allah halicce su domin ba su da shawa aslan la tujadu minhum ma'siya la tujadu minhum ma'siyatun aslan ba a samun su da sabo kwata kwata kana wujudul ma'siyati minhum aqbah kinan samun sabo daga gare su ai shine mafi muni falidhalika khassa maqarrahum bizikri shi yasa Allah ya keɓance sama domin girman kai abu ne wanda bai dace ba kwata kwata sifa ce ta kamala ga Allah subhanahu wataala almutakabbir kamar da zo a cikin suratul hashr amma wani Allah bai dace da shi ba da girman kai shi yasa sai an ka ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha ko kuma wadansu malamai suna ganin a'a saboda dama a saman ne ake ake magana shi yasa an ka ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha abinda ake kira litakid ina fata an fahimce ni wani lokacin sai ku ga an kawo an keɓance saboda ana magana ne kan abin ko ko saboda a'a ba wai don saboda aunin shi ya halatta ba sai ya zamanto la mafhuma lahu da aka ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq ko bighairi haqqin suna kashe annaba ba tare da wani haƙƙi ba ai babu haƙƙin da za a kashe wani annabi da shi domin bai wani abu wanda ya cancanta a kashe shi ba kenan sai zamanto ta akidi na irin wannan kuma yana da yawa a cikin alqur'ani kenan mutum na iya karatu mawani na almafahim ko almafahim ya yi karatun su a cikin alkur'ani da sunna mafhumul mukhalafa da mafhumul muwafaqa da anwa'uhu da kuma abin da ake kira mawani na i'tibaril mafhum mafhumul mukhalafa wanda dalibin ilimi yana iya karatu akan su ya bincike bincike ne mai yawa a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma littafin usulul fiqh da kuma littafin usulul tafsir da kuma usulul hadith idan muka je gaba ko kuma a cikin usulul shari'a ba sai cikin usulul hadith ba tunda malaman usulul hadith galibi in ba an shiga cikin ma'ana ta hadisi ba cikin ilmin shari'a ana ganin su amma kuma wani lokaci suna shiga cikin ilmin wato hadith annasikh wal mansukh na hadith da al muqayyad da al mutlaq duka ana yi amfani da su a cikin hadisi dan kawai ya ce usulul hadith ya sa tsammani ina nufin waɗancan ka'idodi na ar-rijal da kuma kutubu na qadir rijal da sauransu wallahu ta'ala a'lam to Malam ya ce a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari uku da sha biyar dai har yanzu a cikin ƙarƙashin wannan aya. Fa in ƙila idan aka ce kaifa ujiba iblisa kaifa ujiba iblisu ya aka aka karɓa ma iblis ilal inzar an gane ko akan jinkiri dan ya kawo al anzar amma al inzar da ya kamata ya kasance don tana yiwa an samu kuskure wajen bugawa ko kuma malamin yayi kuskure kenan ba abin mamaki bane malami dan adam ne yana yi kuskure al inzar an ka karba mishi dan cewa za a jinkirta mishi wa inna ma talaba al inzar kuma gashi nan ma an kawo shi da kasra kinan sai zaman to tana yawa kuskuren masu taba'a ne wa inna ma talaba al inzar ya nemi jinkiri li yufsida ahwal ibadillah don ya bata dabi'o'in bayan Allah ibadillahi ta'ala bayan Allah madaukakin sarki wa yu wa yughwiyahum kuma ya halakar da su to ya aka kuma aka bashi dama malamai suka ce kulna zamu ce lima fi zalika min al-ibtila'il ibad don saboda akwai jarraba bayi wali ma fi mukhalafatihi min izami thawab kuma akwai lada mai yawa ga wanda ya saba ma shaytan wa nadhiru zalika tamkan wannan ma khalaqa Allah ma khalaqahu Allah ta'ala fi dunya abubuwan da Allah halitta a nan duniya min asnafiz zakharif na abubuwa na nau'i nau'i na kawa an gane ko wa anwa'il malaz da kuma abubuwa na jin daɗi an gane ko al malazzat kenan an ba malaya kashe almalaz wal malahi da kuma abubuwa na shagalta wa ma rakkabahu da abinda Allah ya sanya fil anfusi a cikin zukata min ash-shahawati na shawi la yamtahina biha ibada dan Allah ya jarrabi bayinsa kina Allah ya halicci wadannan abubuwa dan jarrabawa dan ya gane wanda zai bi shi wanda ba zai bi shi ba Allah ya ce wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk bai da iko akan su an tabbatar mishi da iko ga bayan da waɗanda suke ba sabin Allah shi da kanshi ya ce bai da iko akan bayan Allah masu ikhlasi illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda kuma aka kawo aya ta jarraba da aka zo cikin aya ta wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr an gane ko to da aka zo wannan aya wannan aya tana da maganganu da dama mai so ya koma cikin al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absarul islam bin waqar al-islam magister da aka rubuta a kasar saudiya a jami'a ta madina kuma akwai ma maganganu na malamai na tafsiri to wannan aya za ku iske cewa waɗansu malamai sun ce wa ma unzila alal malakaini da abinda aka saukar akan mala'iku waɗansu malamai suka ce a'a wannan ma wa ma unzila alal malakaini mausuliya ce sai suka yi magana biyu kenan da abin da aka saukar ga mala'iku waɗansu malamai suka ce wa ma'unzila alal malikaini da abin da aka saukar ga sarakai guda biyu waɗanda ake sa tsammanin mala'iku ne sun ka ɗauke ta atafina kuma ma mausuliya ce ina fata ana fahimta ta waɗansu daga cikin malamai suka cewa a'a wa ma unzila alal malakaini ba a ma saukar ba kinan ma matsayin nafiya take akan mala'iku guda biyu to wannan tafsirin zai bambanta saboda lugha ta shiga ciki kuma za a yi bincike a ga yaya ne za a yi waɗanda sun ce ma musuliya ce sun ce wa ma unzila alal malakaini da abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu an gane ko wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut bi babila a wani gari da ake kira babila haruta wa marut da haruta da marut su ne sunayen mala'iku din amma wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koya ma hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce da shi mu jarabawa ne fala takfur karka kafirci to kaga ashe wannan sai a ce to mala'iku ai ba sa kafirci sai a ce Allah ya sabkar da sihirin tare da su don saboda su koya ma mutane ana iya gane sihiri da wanda ba sihiri ba kuma wanda ya kafirce ba a ce ya kafirci ba waɗansu sun ka ce wa ma unzila alal malakaini da abinda aka saukar akan sarakai guda biyu sai zaman to sarakai ne ba mala'iku ba sun kafa hujja da qira'a shadda wa ma unzila alal malikaini akwai qira'a wa ma unzila alal malikaini da abinda an ka saukar ga sarakai guda biyu malik domin sarki malak kuma mala'iki sai sun ce to sarakai ne amma mutane sun dauke su a matsayin mala'iku ina fata ana fahimta ta to nan sai zaman to asalin alqur'ani qira'a mutawatira ita ce ake kokarin kira'a wadda bata inganta ba sai ta fassara ta amma bai dace a ce a'a a ɗauke ma'anar kira'a mutawatira ba sai a ɗauko shadda wadda bata inganta ba a ce da ita ce za a mayar ruwa madadinta wannan galibin malaman tafsiri ba su saba amfani da wannan ka'ida ba kuma ba ka'ida ce wadda ake tafiya akan ta ba to sai sun kace dai almuhimmu sarakai ne bi babila a garin babila haruta wa marut da haruta wa marut amma wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koya ma hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce mu jarabawa ce fala takfur karka kafirci tana yiwa su musulmai ne ma'ana sun bayyana mutane sihiri don su gane bambanta tsakanin sihiri da abinda ba sihiri ba don a gane mu'jiza da sihiri bambanci tsakankanin su kenan in ka je ka kafir kai ka sani ko kuma su kafirai ne amma dabi'a ce ta masu aikata sharri ba sa son wasu su bi su ko kuma su koya maka dan saboda su sun san ba ruwan su su sun tabi ina fata ana fahimta ta shi yasa sun kace fala takfur ka kafirci tana yiwa su sun kafirci su ba kafirai bane ko kuma tana yiwa su sun kafirci don haka ba ruwan su in ma kai ka kafirce gare ka ta kare ko kuma su sun kafirce amma suna ɗabi'a mai wadda take ba ta gari ba kuma ba sa son wani ya kafirci don zaka karuwa ba ta son galibi yadda ta zamanto karuwa ina fata ana fahimta ta saboda munin abin to wannan dai malamai suka yi bayani wannan to in mun ka ɗauki cewa su waɗannan mutane ma nafiya ce ba a yi su ba ba a yi waɗannan mala'ikun ba ko sarakai kina sai zamanto wa ma yu'allimani min ahadin ba za ba su taba wa koya ma kowa wani abu ba hatta ya kula inna ma nahnu fitna balle hasu ce mu fitina ne fala takfur ka kafirci to amma fa ya ta'allamuna minhu ma suna koyo daga gare su ina ganin daga waɗansu mutane kenan tunda ba a yi su ba suna koyo daga waɗansu mutane waɗanda ba waɗannan ba minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji kaga wannan ita ce fassara amma ko da mun dauki mala'iku ne jarabawa ce Allah subhanahu wataala yi ya sabkar da sihiri don a bambanta tsakankanin sihiri da mu'jiza wanda jiya kafirta ba don mala'iku suna sun kafirta ba irin wannan aya zaka ga misali waɗansu suna kafa shubha annabi Musa ya ce as-sahara alquma antum mulqun ku jefa abin da za ku jefa to kenan ka kamar annabi Allah ya umarni da sihiri kuma yin umarni da sihiri kafirci na wadanda sun kace yayi wannan littahqir dan ya kaskanta su ko littahdid dan yayi musu narko ya nuna baya jin tsoron su kuma ya firgitar da su wadanda kuma sun kace a'a yayi saboda nan lidarura gaskiyar ce ba za ta fito ba sai su sun aikata sannan gaskiyar shi ta fito da haka wannan babu matsala duk inda ta kai ta kawo tunda dai Allah bai nuna yayi kuskure ba kenan an nuna cewa akwai takriri daga Allah cewa wannan umarni da yayi ba kuskure na ba ina fatan yan uwa sun fahimci wannan to don haka dai kenan nan da an ka karba mashi dan duk abubuwan da aka halitta dan jarabawa ba dan an ce ka yarda su halakar da kai ba a'a Allah ya nuna maka cewa kada ka yarda su halakar da kai wannan shine abin da malam ya kawo da yace wato da yace qala anzirni ila yawmi ba'thun bai kawo ayar ba amma yace kaifa ujiba iblisu ila al-inzar aka karba mishi zuwa ga wannan jinkirin ina fata ana fahimta ta to amma dai da Allah ya da yake cewa anzirni ila yawmi ba'thun qala innaka minal munzirin kai kana daga cikin waɗanda za a yi ma jinkiri ila yaumil waqtil ma'lum har zuwa ga yini wanda yake na sani lokaci sananne to wannan akwai abubuwa da ya kamata a ƙara ƙarƙashin su da yace ila yaumi ba'athun har zuwa ranar da za a tayar da su sai an ka ce innaka minal munzarin kai za a jinkirta ma ila yaumil waqtil ma'lum har zuwa ga wani yini sananne malamai suke cewa to anan abin da ya kamata mutane su fahimta da kyau shine cewa an karɓa mishi ba har ranar da za a tayar da mutane ba domin shi ɗan abin da ya roƙa har sai ranar da za a tayar da mutane kidan ma'ana an yi busa mutane sun mutu sannan a tayar da shi ina fatan ana fahimta ta to wannan ba shi yake nuna cewa ba a'a an karba mishi gaba daya tunda shi idan aka yi busa duk wanda ke cikin sammai da kasai zai mutu wani fiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah wannan suna cewa da mala'iku da saura ba za su mutu ba amma za a je a ɗauki rayukan su da guda guda sauran mala'iku manya ba za su mutu ba da kuma shaidan da wane ne za a je a karbi rayukansu kamar yadda suke cewa da kuma mala'ikin mutuwa amma dai in ba abin da nasu ya tabbatar ba dai duk wanda ke cikin sama da kasai zai mutu don kullu nafsin za'iqatul maut ina fata an fahimce ni to anan abin da ake nufi kenan shaidan zai mutu a lokacin da aka yi busa ta farko shine kenan ba an karba mishi ba har zuwa yaumi yub'athuna a'a ila yaumil waqtil ma'lum har zuwa ga yini an gane ko na wani lokaci na wani sani al-ma'lum sananne abu na biyu al-ma'lum nan da anka ce to kiyama sananna ce a wajen wa nan ba ana nufin wajen ku ba a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa ayar da take cewa misali ba wanda ya san kiyama sai Allah tabbas haka ne ma'lumun nan inda Allah irin wannan zaka ga ɗalibai ilimi suna abkawa cikin shi wani lokaci ba su fahimta ba na ana nufin sananne ne a wajen Allah kamar ayata hadisin da yazo ke cewa ba za a yin kiyama ba sai ranar juma'a sai su to kai kajiya hadisi ya karanta qur'ani a'a da yace juma'a wace juma'a ta wace shekara ta wani yini a wani lokaci duk bai bayyana wannan ba sai yana da kyau waɗannan mutane su fahimci irin waɗannan sosi tunda ila wani lokaci ba tana nufin har abin da ya zo baya ba ina fatan an fahimce ni domin wani lokaci sai a ce ila ana nufin har baya to bayan wannan mi zai biyo baya shi kuma wannan nasi sai zo ya bayyana abin da suke abin da ake nufi yanzu misali yahuda da an ce za a yi musu azaba Allah zai turo wanda zai musu azaba ila yawmil qiyamah ta zo ranar tashin alkiyama to ai ba shi ke nuna azaba su ta yanke ba duk wanda bai imani ba bayan kiyama ai kuma su suke nuna za a yi musu azaba to sannan kuma da an ce ma'lum wani lokaci an ce sananne a wajen wa misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa mutanen aljanna suna da ula'ika lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne amma kuma cikin suratu sajda sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wata rewa ta san abin da an ka boye musu na jin daɗi malamai suka ce nan haƙiƙanin abin da aka boye musu babu wanda ya san shi sai Allah ko kuma nan babu wata rewa da ta sani sai dan abin da aka ba ku labari cikin nassoshi cikin littattafan Allah amma sauran wanda Allah bai ba da labari to ba wanda ya san abin da an ka boye tunda ya ce abin da aka boye ma ukhfiya lahum an gane ko a wata qira'a ma ukhfi lahum to dan haka wannan yana daga cikin abun da in an ka ce an sani waye ya sani a inda sani na Allah daban shike sani kuma na bayi tunda ba sani ba shike na sai a kore shi don haka an ce ila yawmil waqtil ma'lum nan ba ana nufin kiyama an san ranar ta ba a cikin alqur'ani a'a a ma'lumun inda Allah amma Allah ya nuna babu wanda ya santa in ba shi ba ina fata ana fahimta ta to dan haka yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan da yace anzurni ila yawmil waqtil qala innaka minal munzirin ila wato da an ka ce ila yaumil waqti ma'lum a cikin hijira cikin suratu sad ana rufin har zuwa yini wanda yake sananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine dai abin da ke so in dan ƙara game da mas'alar da malam ya kawo saboda akwai abubuwa da suke na shubha waɗanda a karkashin ta wanda zaka ga waɗansu ɗalibai suna ƙoƙarin abin nan in an faɗi abu yana da kyau a dibi to menene bayan sa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 316 a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin aya ta 20 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa waswasa lahum ash-shaytan shaytan sai yayi musu waswasi liyubdi lahum dan ya bayyana musu ma wuriya abinda aka boye anhuma gare su min sau'atihima na daga al'aurarsu kaga an kira ta sau'a malamai sukan ce annahu yasu'u sahibuha an gane ko an nazaru ilaiha domin yana kuntata ma dan adam a kalli al'aurarsa a cikin al'ada ce ta dan adam da kunya baya son a ga al'aurarsa an gane ko shi yasa an kira ta sau'a an gane ko kamar sayyi'at munana ayyuka an ka ce li annaha tasu'u sahibaha fi sahifa tana sa mu dan adam bakin ciki ya ga mummunan aiki a cikin sahifa shirar tashin alkiyama Allah kai mu da tsari malam yace walam yakun gharaduhu min alwaswasati bai kasance ba cikin burin shedan waswasin da ya yi musu kashfa auratihima don ya bayyana al'aurarsu bal ikhrajuhuma min aljanna a'a gurin shi burin shi dan ya fitar da su daga aljanna wa yu'ayyiduhu abinda ke nuna wannan qauluhu ta'ala fatar Allah fa azallahu shaytan sai shaytan ya wato yasa suka yi talallabiya anha daga aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi sai fitar da su daga abinda suke ciki akwai qira'a ta Imam Hamza fa azalahuma shaytan shaytan sai ya gusar da su to waɗannan qira'o'in ba su karo da juna ba domin an ce fa'azalahuma daga zala shine ya gushe ya zulu azalahu ya gusar da shi zalla kuma yayi tallabiya azallahu ya sashi yayi tallabiya kidan yayi ta'addi kina azallahuma shaytan yayi yayi sanadiyar suka yi talallabiya to fa azalahuma sai gusar da su kenan sanadiyar su fita daga cikin aljanna a gusar da su daga ita talalla yadda suka yi kenan waɗannan kira'o'in ba su cikaru da juna ba kira'o'in ni ne kawo su da bayanin su domin na faɗa muna dan ƙara bayani a cikin littafi kawai ne duba cikin littafin bai gani ba ya ce an ƙara wani abu cikin littafin malam yace to kulna zamu ce amsa kenan allamu lamun da ta zo li yubdiya fi li yubdiya lamul aqibati was sayrura lamun ce ta al'aqiba wadda take nuna makoma abu was sayrura da kasancewa abu inda ya kai la lamu kai ba lamu kai bace wadda take nuna dalilin da yasa abu ya faru kaga lamun ma ma'ana daban-daban gare ta kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda fatar Allah subhanahu ta'ala faltaqatahu alu fir'aun mutanen fir'auna sun tsintsi ko mutanen fir'auna sun tsintsi annabi Musa nan ba ana nufin iyalinsa ba kadai kalma ta alu wani lokaci tana nufin jama'a gaba daya liyakuna lahum aduwan dan ya zamanto maki gare su wa hazanan da bakin ciki wa hazanan da bakin ciki to kaga ai mutanen fir'auna ba sun tsinci annabi Musa dai ya zama to sanadiyar halaka su bai zama to bakin ciki gare su ko maki a'a su karshe haka zai kasance gare su amma waɗansu malamai suka ce a'a nan lamul aqib wa lamul ta'lil ce dan ya kasance maki gare su da kuma bakin ciki to sai malamai suna magana magana uku kan irin wannan lamun sai su ce ita wannan lamun ma'ana biyu take dauka ma'ana in an kalli wajen Allah to lamul ta'lili ta Allah ya kaddara haka dan ya zamanto maki gare su kuma ya zamanto baki bakin ciki gare su in an kalle bayi da sun ka jahilci abin da zai zo gaba to su ko karshe zai zamanto maki gare su kuma ya zamanto abin bakin ciki gare su to wannan lamus sairura da lamul aqiba kullum haka ake kallo in ka kalli Allah to Allah ya yi haka don wannan in ka kalli mutane da sun ka jahilci abin to karshe haka abin zai kasance musu amma ba suna da sani akan shi ba wannan shine abin da eh, malin ya kawo ina fata an finci ni malam yace to wa qawlu sha'ir bayan Allah ya faɗi wannan liyakuna lahum aduwan wa hazana irin wannan lamun wa qawlu sha'ir da fadar mawaki mai wake kenan ba mawaki mai kada ganga ba lidulil mauti ku haifi ƴaƴanku don saboda mutuwa wabnulil kharabi ku gina gidajenku don saboda su rizqi ina fata an fahimce ni fa kullukum yasiru ila turabi dukkan ku zai koma ƙasa kamar yadda ma wani shaɗi ce wa kullun ladhi fawqa turabi turabu duk abin da ke bisa doron ƙasa ƙasa zai koma ina fata an fahimci to mutane ai ba don suna ai haifa ƴaƴan suna ba don su mutu amma dai suna haifa ƴaƴan su ƙarshe mutuwa za su yi sannan mutane ba suna gina gidaje bane don su rizbi amma za su gina gidaje ma su mutu su bar su ƙarshe dai gidajen rushewa za su yi shine abin da malam yake son ya ce ina fata an fahimta to sai abu guda da ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya shine cewa da aka ce shi ya bayyana musu al'aurarsu ma'ana nan ya fitar da su to in ya fitar da su to ai kuma duk komai zai iya samun su ina fata an fice domin za su rasa aljanna in ko su rasa aljanna ai su rasa kayan aljanna sannan kuma da aka ce don ya bayyana al'aurarsu wannan shine abin da shi yake ta kokarin aikatawa ya bayyana al'aurar mutane yanzu abin da ake ɗauka wayewa shine fita ta tsiraici a duniyar da muke ciki sannan kuma shaidan ya sa su su saba ma Allah maza su yi sa kayan mata mata su sa kayan maza wanda shine yanzu babban abin da mutane suke suna ta kokarin aikata ana ganin shine wayewa yayi ma annabi Adamu da Hawwa'u kuma yanzu shina nan yana kokarin aikata shi a cikin ƴaƴan annabi Adamu Allah kai mu nasari to mas'alan mu ta gaba za mu je ne a karkashin mas'ala ta 317 a karkashin aya ta 26 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yake cewa fa in kila idan an kace ayyu ayatin lahi ta'ala fil libas wace aya ce zamu fahimta an gane ko ta aya ta Allah subhanahu wata'ala a cikin wato libas sutura wal kiswa da wato abin nan libas kayan sawa wal kiswa da sutura hatta qala ha Allah yace hatta qala ta'ala ha Allah madaukakin sarki yace fi ayatin libas a cikin aya ta kayan sawa wal kiswa da sutura zalika min ayatillah waɗannan suna daga cikin ayoyin Allah ina fata an fince ni kidan wani abin lura akwai ciki malin yace kullu zamu ce ma'anahu abinda amma an shi annal libasa cewa wato kaya na sawa wal kiswata da sutura lil insani ga dan adam khassa keɓance alamatun min alamatid dala daga suna daga cikin alhamdulillah kathira yahdikumullahu wa yuslih balakum yake cewa wato annal libasa wal kiswata su kayan sawa da kuma sutura lil insani ga dan adam khasatan keɓanci musamman alamatun min al'alamati dala ala anna Allah ta'ala faddalahu ala sa'ir alhayawanat shina nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita dan adam akan sauran dabbobi ina fata an fahimce ni wa qila sun kace ma'anahu dhalika min ni'amillah wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine dai abinda malamai suke cewa amma idan muka duba duk abinda Allah ya halitta akwai ayoyi a cikin sa kenan ba dole bane sai an sai ana cewa wace ni'ima wace ni'ima ce ko alama akwai a akwai aya ga dan adam kuma akwai aya da suke nuna akwai wanda ya halicci wannan abin kamar da suke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid a dukkan abin da Allah halitta in dai ka ganshi ko ka san da Allah halicce shi to kenan kuma yana nuna cewa akwai aya alama wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wataala wato shi kadai ne makadaici ne a cikin tauhidinsa a cikin al'amuransa da zatinsa da sifofinsa da ayyukansa ina fata an fahimce ni kuma shi kadai cancanta a bauta masa ina fata an fahimce ni to kuma shi kadai ne wato ya ya kebanta a cikin tauhidi na rububiyya da uluhiyya da asma'u sifat da zat da al-af'al wannan shine abin da malamai suka yi bayani to wannan game da abin da ya shafi sutura kenan suna daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala amma kafin mu je gaba akwai abu guda da ya kamata har yanzu mu ƙara da Allah ya ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan ya ku yan adam mun saukar muku da libas sutura mun saukar muku da sutura to alhali ko wani sai ce a to ai Allah bai sauka mana da tuwahi daga sama ta bakwai ba mu ne mu ne ke nan yanzu an yi kamfuna a duniya inda ne da ake sakawa in ma yanzu ne da ake yi da na'urori na zamani to yanzu ina ne Allah subhanahu wataala ya sauka mana da sutura sai malamai suke cewa a'a babu matsala na ana rufin an saukan muna abin da zai samu yi sutura da Allah bai saukar da kaɗa ba bai saukar da ruwa ba har aka samu kuma aka yi noma har aka samu aka fitar Allah fitar da tsiron har muka je muka girba muka je muka ya ba mu ilimin da za mu yi na'urorin koko mu yi abubuwan da za mu yi saka da su ai da ban samu ba to nan ana nufin an saukan muna da abin an saukan muna da sababin sa shi yasa kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama yan adam kuma mun ɗaukaka su mun ɗauke su a cikin albarru saman ƙasa wal bahar da kuma teku to ana nufin teku misali idan jaki ya ɗauke mu ko doki ko wani abu sai a ce Allah ne ya ɗauke mu a'a Allah halicci waɗannan abubuwan don su ɗauke mu sannan misali da aka ce jirgin ruwa ya ɗauke mu ba ana a'a Allah na ya bashi ikon ya ɗauke mu kuma ya bamu ilimin da zamu kerawa to ta nan ne ake danganta isnadin zuwa ga Allah shi yasa da Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halicci abin da ba ku sani ba a'a ba ana nufin yanzu na'urorin zamani ba Allah ne ya halicce su a'a ana nufin Allah ya bada ilimin kuma ya halicci kayan da aka kera waɗannan abubuwa kuma ya ba da ilimin kuma sai an kalli halittu na Allah sanan ne ake irin waɗannan abubuwa sai an kalli kunne da yadda ji yake sannan a yi phone ko telefon sannan sai an kalli jaki da doki da raƙumi sannan a yi mota ta ɗaukar kaya da kuma wadda za a hau ta jin daɗi kamar doki kenan mota ta hawa raƙumi da jaki kamar mota ta ɗaukar kaya an gane ko sannan sai an kalli tsuntsu sannan a yi jirgin sama kenan bature ba halitta yi ba Allah ya bashi ilimi ya kalli ka'idodin da Allah ya sa duniya take tafiya akan su ya fahimce su an gane ko sannan kuma ya yi kwaikwayon wani daga cikin ababe na Allah subhanahu ta'ala sannan abubuwan Allah ne ya ɗauka ya haɗaye wannan ba wai shine halicci waɗannan abubuwa ba ina fata an fahimci ni kina yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwa domin kada a zo ana dangantawa zuwa ga Allah wani ce to ai an ce Allah ne zai ɗauke mu to ai me yasa Allah bai ɗauke mu a Allah ya halicci ababen ya baku ilimin shi yasa sai an kace Allah ne ya ɗauke ku wa yakhluqu ma la ta'lamun ko da bature ya na'ura to Allah ne ya halicci kayan kuma shi ya bashi ilimin kuma sai da ya kalli wani wata halitta ta Allah sannan yayi kokarin kwaikwayo da ita shine abin da ake son a ce da haka yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci in an danganta abu zuwa ga Allah shin ana nufin kai tsaye ne ko ko a ba kai tsaye bane domin dirasa ce wadda take mai faɗi dirasa kan zati na ubangiji na soshin da suka tabbata game da uluwi na Allah uluwu zat misali da kuma sifat na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat da tauhidul af'al duka waɗanda abubuwa ne suna buƙatar bincike sannan in fi'ili an ka danganta shi zuwa ga Allah ya ne zamu fahimtar sa ba irin yadda zamu fahimta ba tunda zatin Allah ya bambanta zatin bayi haka duk abin da za a danganta zuwa ga Allah sawa'an zati ne na ubangiji ko sifofin Allah ko sunayen Allah ko ayyuka na Allah subhanahu wata'ala duka za su bambanta da irin na bayi bincike ne wanda yake a aqida yana da kyau kuma zai taimaka wajen fahimtar nassoshi da kyau ɗaliban ilimi za su iya yi bincike akan haka wallahu ta'ala a'lam to shi yasa ma za ku ga Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa allazi abin nan yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa Allah yana sabkar da arziki gare ku to in su malamai suka ce a to ai Allah bai sabkar da arziki da gare mu ba ma'ana kenan Allah yana saukan muna da ruwa ruwan nan ta fuskar shi muke noma mu samu arziki kenan nan ya saukan muna da sababin arziki wadansu malamai suka ce a nan rizqan duka arziki sawa'a ruwa ko ba ruwa ba domin wa anzalnal hadida mun sabkar da du alhadid shine karfe kenan karfe daga sama yake sauka ya shigo cikin kasa sannan sauran abubuwa na arziki Allah subhanahu wataala daga sama yake saukar da su kenan sai zaman to rizqan da ruwan da abinda ba ruwan ba sababin rizqi dai ko ruwa ko ba ruwa ba duka Allah ne yake saukar da shi akwai fassarori da yawa na malamai wallahu ta'ala a'lam to madalla sai mu je zuwa ga mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 318 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi haqqi iblis a cikin haƙƙin shedan game da al'amarin shedan kenan nan yanzu yau anhu ma libasahuma shedan yana zare musu kayan su annabi adamu da hawwa'u kenan su biyu wa nazi'u libasahuma huwa Allah ta'ala amma Allah ne ya zare musu waɗannan kaya kulna za mu ce lamma kana zalika sababu domin lokacin da sababi ya kasance bi sababi waswasatihi saboda waswasin da shaidan yayi wa igwaihi kuma shi as-sanadiyya ya kada su cikin wannan aiki na sabo an gane ko udifan naz'u ilaihi sai an ka danganta zarewa zuwa gare shi kamar yuqalu kamar yadda ake cewa ashba'ani ta'am an gane ko abinci ya kosar da ni wa arwani sharab ruwa ko abin da na sha ya kosar da ni kenan daga kosuwa ta kosawa ta kishirwa ko koshi na kishirwa wal mushabbi'u wanda ke kosarwa wal murwi wanda ke kosarwa daga kishirwa fil haqiqati a haqiqa inna ma huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki wa huma sababun suku sababina shi yasa idan anka ce Allah shine ke mulki kuma sai aka ce wani shi yake mulki a'a shi wani shi yake mulki cikin mulkin da Allah ya bashi an gane ko amma ba ana nufin ba shi ke mulki hakikatan don in ba da Allah ya bashi ba to da ba zai iya banka ba idan ka ce wani shi asanadiyya in samu arziki ba laifi bane Allah yana isa wani ya maka hanya amma shi ba zai iya baka arzikin ba don shi kanshi Allah ne ya ga dama ya bashi idan ka ce wani shi asanadiyya in samu ilmi a'a lalle shi asanadiyya amma ba shi ya baka ilimin ba Allah ya baka dole sai mun fahimci wannan shi yasa kada mutane su jahilci irin al-asbab su nuna kawai Allah zai musu a'a Allah ya sanya sabab in ya sanya sabab kuma rashin bin wannan sabab saba ma shari'a ne musulmi su zauna ba sa karatu su ce za su samu ilimi wannan kuskure na ba a neman ilimi a ce za a samu nasara ba zai yi ba a ce a zauna ba za a yi jihadi ba kamar da wasu mazhabobi lokacin yakin mulkin mallaka an ka ce a so ce yin jihadi ya kare ko yin jihadi haramun dai domin turawa Allah ya kaddari za su mamaye kasashen mu wannan mazhaba ta yi muni ya kamata mu nemi ilimi na addini na duniya mu koyi kere-kere mu koyi komai Allah ne ya ce ya hore mu abin da ke cikin samai da kasai amma mu yi zaune ba ma yi kuma mu ce a'a Allah ya so su taimake mu zai taimake mu to annabawa ya aka Allah umurce su su yi yaki annabawa umurce su su yi aiki ya umurce su da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan mummuna aqida ce da ake son a wato ta yi tasiri a cikin kasashen musulmai don saboda a mamaye mu kuma a cigaba da bautar da mu ta kowace fuska Allah kai mu tsari to wannan shi dai ne abin da za mu ce to yanzu za mu je akan mas'alar mu ta gaba yanzu za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti a mas'ala ta 76 a aya ta 28 domin ita ce kan jeri malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace Allah baya umri da al-fasha هذه الآية الكريمة وانا آية ما درجة انجمالا يتوهم أنا ساور ثماني أنغاني كو خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى سابان أبندا ta nuna akan shi daga zahirin wata aya ta daban wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Isra wa idza aradna an nuhlika qarya idan muka yi niyyar mu halakar da wata alqarya amarna mutrafiha za mu umurci mutrafiha masu jin daɗi an gane ko su ne waɗanda suke da faɗa aji masu mulki masu kuɗi galibi fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci suratul Isra aya ta 16 to nan Allah ya ce bai umarni da alfasha kuma nan ya ce amarna mutar fiha fa fasaqu fiha to kaga anan wani zai iya sawar tsammanin to kenan kamar akwai cin karo da ayoyi ayoyin sun ci karo da juna to ya zamu yi mu samu amsa malam yace to wal jawabu amsa an zalika daga wannan min thalathati awjuh akwai amsa guda uku al awwalu na farko wa huwa azharuha shine mafi fitowa fili a sarari anna ma'ana qawlihi ma'anar Allah amarna mutar fiha zamu umurci masu jin daɗi ai bi ta'atillahi zamu umurce su da yi ma Allah da'a wa tasdiqir rusuli su gaskata manzanni fa fasaqu sai su fasikance ma'ana su ki aiki bi takdhibir rusuli sai su karyata manzanni wa ma'asiyatillahi ta'ala su saba ma Allah malam yace to fala iskala fil ayati aslan to daga nan ma ba za mu samu wani iskali ba babu wani abin da rikitar da mu an umurce su da da'a su ko sun yi fasikanci alwajhu thani fuska ta biyu annal amra fi qawlihi umurni da anka ce amarna mutrafiha kenan umurnin da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wataala amarna mutrafiha zamu umurci ma'abutanta masu jin daɗi amrun kauniyun qadariyun al'amari na kauniyun wanda na kasancewa na halitta qadariyun wanda Allah ya kaddara la amrun shar'iyyun ba al'amari na shari'a ba ai qaddarna alaihimul fisqa za mu kaddara musu fasikanci bi mushi'atina da son mu wal amrul kauniyu shi ko al'amari na umurni na, na halitta alqadari wanda anka kaddarta ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala kunu qiradatan khasi'in ku kasance birrai kuna kaskantattu kaga da Allah ya ce ku kasance birrai dan adam an ce ya kasance biri to shi kenan kasancewa biri da yi tunda Allah ne ya umarni suratul baqara aya ta 65 da kuma suratul a'raf akwai wannan aya aya ta 166 da haka kunu qiratan khasiin sai mutun yayi hatara kan mutun ya ji an faɗa kenan sai an ji ayar da za ta zo ina fatan bayan su akwai wannan aya a cikin suratul baqara akwai cikin suratul a'raf da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an al'amarin Allah idan yayi niyyar wani abu ya kasance an ya qulu lahu kun fa yakunu sai ce mai kun kasance fa yakunu sai ya kasance wannan abin nan aya ta 82 a cikin suratu yasin ina fata an fahimta sannan kuma wal amra fi qawlihi amma al'amari a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da al fahsha al a'raf aya ta 28 amrun shar'iyyun diniyun al'amari na na shari'a na addini fa zahara anna al'amra al-manfiya malaice sai ya bayyana cewa al'amari wanda anka hana da anka ce la ya'muru bil fahsha ghayrul amri al-muthbat ba umurni ne da anka tabbatar da anka ce amarna mutrafiha shi umurni na kasancewa Allah subhanahu wataala da ya halicci waɗansu mutane ya san ba su da niyyar imani shi yasa ƴan wuta idan aka zo wuta za su nemi Allah ya dawo da su duniya Allah ya karyatar da su yace walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun duk wanda kaga Allah ya sa shi a wuta ya dawoma a cikin ta ya san cewa ko ya dawo da shi duniya kafirci zai yi kenan babu bukata ilimin Allah ba irin namu bane duk wanda kaga Allah ya kaddara mishi shiga wuta Allah ya san cewa bai cancanci aljanna ba saboda bai da niyyar bauta ma Allah kuma bai da niyyar tauhidi kaga baka kai Allah sanin dan adam ba ko da a jarabawa kasan da malamai sun san abin da zai faru a ƙarshen shekara da ba a bukata a yi jarabawa to amma Allah subhanahu wataala da ka duniya dan a bambanta tsakankanin wanda zai bi Allah da wanda zai bi Allah ba da Allah ya so da kawai za a yi yan wuta ya sa su a wuta yan aljanna ya sa su aljanna ba sai an zo duniya ba amma yayi wannan dan ya bayyana wanda ke mai gaskiya da makaryaci amma waɗannan yan wuta din ko an dawo da su da sun dawo duniya za su koma akan abin da suke cikin shi Allah kai mu tsari to dan haka wannan umurni na kauniyun Allah bai kaddara musu ba dan saboda yana son su zauna wuta ya san da halittu ne gurbatattu waɗanda ba sa da niyyar bin ubangijinsu sun yi girman kai ba abin da ya dace da su kuma sai a kaskantar da su ai musu azaba ta kaskanci ina fata ana fahimta ta domin mas'ala ce da tana rikitarwa wasu ce to me yasa Allah bai ba kowa shirya ba a'a dan kai da kanka idan kana da abu ka san wanda ya dace ka ba ka san wanda bai dace ka ba ba to ina ga Allah subhanahu wataala shi Allah zai dauka shirya ba kowa har wanda bai son shirya kuma bai girmama ubangijinsa kaga wannan bai dace ba ya kamata mutane su daina wannan tunani Allah kai mu tsari sai amsa ta uku da malamai suka bayar akan karkashin wannan mas'ala shine malam yace alwajhu thalith amsa ta uku anna ma'ana cewa ma'ana amarna mutrafiha za mu umurci masu jin daɗi ai kasarnahum za mu yawaitar da su hatta batirun ni'ma sai sun kafirce mana ni'ima in an ce wato batira shine yayi girman kai in ya zamanto lazimi amma in ya zamanto muta'addi sai a ce ya walakantar da abu hatta batirun ni'ma har sai sun walakantar da ni'ima fa fasaqu sai su yi fasikanci kenan abin ga wato sai zamanto fi'ilin yana zamanto wa lazimi yana zamanto muta'addi dama akwai fi'ilin da zai zo mabni lil maf'ul kowane lokaci wani kuma zai zo mabni lil fa'il wal maf'ul amma kuma wani lokaci zamanto lazimi wani lokaci zamanto muta'addi bincike ne a cikin ilimin nahau babu lokacin da zamu kawo shi amma dai yan uwa za su iya fahimta wanda sun kasan ilimin larabci sosai kuma su bincike akai malam yace to wa yadullu li hadha al ma'na abin da yake nuna wannan ma'ana alhadithu alladhi akhrajahu al-imamu ahmad hadithin da imamu ahmad ya fitar da shi marfu'an an daukakar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hadithi suwaid ibn hubaira daga hadithi na suwaid dan hubaira sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu an Allah shi kara yadda a gare shi wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin yake cewa khairu mali imri'in mafi alkhairin dukiyar mutum muhratun ma'mura muhra ana iya cewa wato kamar almuhr shine kamar dabbar da aka hore ko kuma a ce wato kamar muhra kamar dukushi ma'mura wanda yake ana umurtatta kenan ma'ana an hore ta ana iya umurtatta aw sikkatun ma'bura ina fata ana fahimta ta malam yake cewa da an ka ce sikkatun ma'abura sikka asalin sikka shine abin da an ka kera kamar dukiya kenan ina fata ana fahimta ta an ce sikka shine kamar asak da sinun ina fata an fahimci ne wato kamar abin da an kera shi sannan kuma in an ce asakku da sadun shi kuma yana nufin kamar asakku kamar abin takarda wadda aka yi rubutu akan ta cewa an ba da izini kan wani abu kaza dole sai mun yi kokari wani lokacin kuma sikka ana nufin wato hanya da sinun kiɗan sai ɗaliban ilimi sun yi wato hattara to sannan kuma sai malamai suka cewa al-ma'bura al-muslaha an gane ko al-mulaqqaha min an-nakhli sai sun kace to na abinda ake nufi da as-sikka shine wato itacen dabino al-ma'bura daga wato abinna al-ibar ne abinda ake kira ta'birun nakhli waɗanda aka yi ma wato abinda kilili wato ana yi ma dabino wanda ya zo kasashen laraba zai gani yadda ake ma dabinai bara abin nan barbara za a ɗauko fure ko mu ce hure na iccen dabino namiji sai a rata ya shiga mace idan dabinon ya fito sai ta yi 'ya'ya masu kyau amma idan ba a yi haka ba idan ba Allah sa iska ya ɗauko wannan kamshin huren ba ya kai mace sai ka iske dabinon ya 'ya'ya amma ba su da daɗi shi yasa Allah faɗi wannan wa arsalan riyaha lawaqiha mun turo iska lawaqiha tana ɗauke da wato nau'i na sinadarin namiji ta kai zuwa ga mace ta haka ne itace suke yin barbara ina fata ana fahimta ta ko kuma lawaqiha zai ɗauko iska wanda yake mai zafi da mai sanyi ya haɗa giragizai sai a samu ruwa duka dai lawaqiha duk wannan yana iya yin barbarar iska da barbarar da barbarar itace duk abin da zai shiga cikin nasu ya tabbatar da wannan da haka ba turawa ne suka rige suka gano wannan ba da haka nan fa qawluhu ma'mura malam yace abinda ake nuhi da ma'mura kathiratun nasli mai yawan ƴaƴa shine ma'bura muhratun ma'amura kina ana nufin wato dabbobi kathiratun nitaji masu yawan ƴaƴa sikka kuma na ana nufin itacen dabino daga sikka mun ce sikak ana nufin hanyoyi wani lokaci kuma sikka ana nufin wato abin da aka kera irin na kuɗi amma da ana nufin dabinai sannan kuma a sokku mun ce da sadun yana nufin kamar takarda wadda ake rubutawa don ba da izini musamman in ta zamanto daga shugaba shi yasa ma za ku ga akwai sukukul ghufran takardu na gafara waɗanda batikan take sayarwa da sauran wasu addinai wanda musulmi sun ɗauki wannan suna gafartawa a biya su da wasu kuɗi wannan cuwa-cuwa ce ta addini wadda addini bai yarda da ita ba malam yace to ai kathiratun nasli da an ka ce ma'mura fa qawluhu ma'muratun ai kathiratun nasli mai yawan yaya wa hiya mahallu shahid kenan nan shine mahallu shahid da an ka ce kathiratun nasli mai yawan aihuwa da an ka ce amarna na anafin ai katharna an sa su sun yawa sai zaman tuna amarna an sa su sun yawa ake nufi malam ya kawo wannan hadisi amma mai tahqiqin wannan littafin da ya zo a karkashin wannan hadisi yace wannan hadisi أخرجه ابن سعد في الطبقات ابن سعد يفتد شيء أتشين الطبقات ده إمام أحمد أتشين مسند إمام أحمد ده إمام البخاري أما أتشين التاريخ الكبير باتشين وتصحيح البخاري با إنا باتا أنفمتيني والحارث بن أبي أسامة حارث بن أبي أسامة يفتد شيء أتشين مسند ناشي kaga akwai musnad daban-daban akwai na Imam Ahmad akwai musnad na Abi Usama akwai musnad al-Firdaus akwai musnad musnad da dama wanda suna bukatar bincike malam yace wa Tabrani mai tahqiqin littafin kenan wa Tabrani fil Kabir da Imam Tabrani a cikin al-Kabir wal Baghawi da Imam al-Baghawi fi sharh as-Sunnah a cikin sharh as-Sunnah min tariq Rawh bin Ubada daga tariq Rawh dan Ubada an Abi Nu'am al-Adawi an Muslim bin Budayl an Iyas an Iyas ibn Zuhair an سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة وقال روح في بيته وقيل له إنك قلت لنا سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي منزا الله صلى الله عليه وسلم كنا wannan yana nuna cewa hadisi ne wanda yake wato ya inganta daga ka ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji shi قال ابن ابي حاتم اما ابن ابي حاتم yake cewa a cikin littafin shi al-jarh wa ta'dil littafi wanda ake zancen wanda suka rawaito hadisi da sanin ingancin su suwaid ibn hubaira shi suwaid dan hubaira al-adawi an gane ko dangantuwa zuwa ga wata kabila al-adawi al-basri mutum garin basra tabi'iyun tabi'ina shi a wajen abi ibn abi hatim laysat lahu suhbah ba sahabi bane kenan yan an ce ba sahabi bane kenan wannan hadisin zai zama mursal ne yace قال كذا رواه عبد الوارث ومعاذ بن معاذ عن ابي نعامه عن اياس بن زهير عن سويد بن هبيره قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم kina wannan riwaya ita ko ta zo cewa ya isa gare shi labari zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sikkatil ma'bura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da dabino waɗanda za a yi musu kilidi wa ghalata rauh ibn ubada shi ko rauh dan ubada shine yayi kuskure farawa an abi nu'ama sai ruwaito shi daga abi nu'ama an iyas ibn zuhair an suwaid ibn hubaira qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'tu abi yaqulu dhalika kenan shi wannan shi yayi sai ka dubi littattafai da dama zaka ga irin abinda malamai suka faɗa kenan dai shi wannan sahabin an yi sabani kan kasance shi sahabi ko ba sahabi ba kadiba cikin littattafan da suke magana kan sahabbai misali usdul ghaba fi ma'rifati sahaba na ibn al-athir duk da yake ibn al-athir uku ne mutum yana kokari ya bambanta tsakankanin su sannan kuma akwai littafi al-isaba fi tamyiz sahaba sannan kuma al-isti'ab na ibn abdul bar dan mutum ya ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma wannan dan a tantance sahabbai ba dan a nuna wannan adili ne ba ko ba adili ba dan in shi a sunan akwai cikin kutubur rijal akwai littafan sahabbai sai su nuna ahli sunna kenan sun yi ta'dili su ko sun yi jarh din su a'a su sahabbai dan a bambanta ne tsakankanin su tunda Allah ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum an yi wadannan littafan ne dan a san tarihin su ba dan a nuna wane adili ne cikin sahabbai ba wane ba adili bane da haka sai mu hattara da wannan shubha da in shi a suke gabatarwa a cikin wannan tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mai kyau to yan uwa dai wannan shine amsar da malam ya kawo a cikin wani littafi kuma ga dukkan alamu lokaci ya lababo mu za mu dakanta a nan sai a darasin mu insha Allahu ta'ala na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh